أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة a wannan lokaci da muke ci gaba da gabatar da karatu a wannan littafi na shirhu masail jahiliya allati qalaha fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli jahiliya idan ba manta ba a darasin mu da ya gabata mun tsaya ne a alajin ba zai ba a sa wannan karamin
shi ya kawo kun
a darasinmu da ya gabata mun tsaya ne a inda mala yake mana magana akan i'timaduhum 'ala al-qiyas al-fasid wa inkar al-qiyas as-sahih ma'ana dogaran su mutanen jahiliya dangane da kiyasi da suke yi bataccen kiyasi da kuma inkarin kiyasi wanda ya dace da daidai wannan yana ɗaya daga cikin aikin mutanen jahiliya sai mara ya ce almas'alatan alhadiya ashara wa thaniya ashar mas'aloli guda biyu ta goma sha ɗaya da ta goma sha biyu malin ya ce alistidilalu bil qiyas al fasid su mutanen jahiliya suna yin hujja da qiyasi wanda yake bataccen qiyasi ka qaulihim kamar fadin su da suke cewa in antum illa basharun mithluna ku ba kowa bane sai dai mutane irin ma'ana suna ganin cewa wai kasawa ce Allah madaukakin sarki ya ramto ya aiko mutum ya ramto manzo sai dai ya aiko musu da mala'ika ya ramto shine wanda zai zo ya rika musu wahayi ya rika karantar da su abinda Allah madaukakin sarki ya yi wahayinsa har wasu ma suna cewa cewa kai wannan ma haza illa basharun mithlukum wannan ba kowa bane sai dai mutum kamar ku ya akulu mimma ta'kuluna minhu yana cin irin abin da kuke ci wa ya sharabu mimma tashrabun kuma yana sha daga irin abin da kuma kuke sha wala in ada'tum basharan mithlakum innakum idhan laqasirun lalle idan kuka bi mutun dan uwanku to innakum idhan laqasirun to lalle kam a yayin da kuka bi shi ku zama hasaru jama'a da Allah ku duba irin wannan kiyasin da aka yi su abin da suke gani shine laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira dan me ba za a so kada mala'ika ba ya zanto mai gargadi tare da shi abin da suke so shine wai kada Allah ya aiko dan me za a aiko musu mutun dan uwan su a abin da suke so shine a aiko mala'ika ya zanto shine nan wanda zai zo yana faɗa musu wahayi sannan su ina fata an gani har Allah ya musu rabbi cewa walau anzalna malaka da fa mala'ika muka aiko laqudiya al-amru da an riga an hukunta al'amari ثم لا ينظرون sannan su ba za a yi musu jinkiri ba jama'a an gane wannan ko sai na biyu shine inkarul qiyas as-sahih musu da rashin yadda da qiyasi wanda yake ingantacce malai yace wal jami'u li hadha wa ma qablahu abinda ya hada wannan da wanda yake bayansa abinda yazo gabaninsa عدم فهم الجامع والفارق rashin fahimtar abin da yake ya tattaro abubuwa da yawa da kuma ababen da yake a rarraba suke akwai kiyasi wanda za a yi wanda za a gani kiyasi ne ma alfari kiyasi ne wanda ba shi kusa da abin da ake neman a kiyasi a kai jama'a an gane wannan ku a larabci ko a yaren malaman usul don dama ƙa'ida kiyasi yana zuwa ne a cikin babin usul fiqh usul fiqh kuma shine ilimi ne wanda akan shi ne aka gina dukkanin hukunce-hukuncen fiqh da kake karantawa ana cewa kaza farilla ne kaza wajibi ne kaza mustahabbi ne kaza kaza ne to ilimin fiqh gaba ɗayan shi an gina shi ne akan ilimin usulul fiqh kenan ilimin fiqh reshe ne na mene na usulul fiqh to dama mun sani mabubbuga na shari'a da malamai suke faɗi guda nawa ne guda hudu alqur'ani hadisi ko sunna na uku sai ijma'i na hudu sai mene alqiyas jama'a an gane ku to ka'ida a lugha lughar da su idan ka ce qiyas shine abin da ke fi kaman kimantawa ka kimanta wani abu ka kwatanta shi da wani abu wanda fi kamance shi ya da juna jama'a an gane ku wasu malamai suna ta magana cewa ainihin masdarin shine qayasa yuqayisu muqayasatan wa qiyasan wasu kuma suka ce a'a ana kiran shi qasa yaqisu qaisan wa qiyasan duka dai waɗannan islahi na malaman larabci wanda ba babin da muke muke na a yanzu amma a yare na malaman fiqh ko malamai na usul abinda suka yi istilahi ma'ana ma'ana ta qiyasi shine raddul hukm ash-shar'i a raddul far'u raddul far'i ila al-asl raddul far'i ila al-asli sai suka ce tajma'uhuma fil hukmi shine a samu wani abu wanda yake reshe ne ai mai a mai da shi hukuncin asali abin da aka sani a shigance saboda mene saboda li'illatin tajma'u bainahuma saboda wani dalili da ya harka tsakanin su jama'a an gane ko wannan shine ma'anar qiyasi shine ga wani abu ga wani abu wanda suna da kamanceceniya da juna za a iya yin qiyasin wannan akan wannan an gane ko mu dauki misali Allah ta'ala ya ya ya haramta cin dukiyar maraya ko wala ta'kulu wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ai ci aka hana ku sai wani ya ce to shi dai yana ganin gaskiya ga dai dukiyar maraya shi ba zai ci ba amma kuma zai sha abin shi zai sha abin sha innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سيشتو تند هكا ني أنشي إن الذين يأكلون أموال اليتامى saboda haka shi sai ya sai abin sha ya sha ya sai mota ya hau ya sai mashin ya hau ina fata an gani in kai magana sai shi ah ai Allah ya ce ya ce ne innal ladhina ya'kuluna to shi ci yayi jama'a ci yayi ba ci yayi ba ina fata an gani amma kun ga shi a wurin shi nan kiyasi yayi to abin da za a duba shi shin wannan abin haramun ne koko halal ne abin da ya yi eh haramun ne me yasa ya zama haramun eh amma na an ce innal ladhina ya'kuluna aka ce eh ka fahimta Abin da ake nufi a nan wani abdullahi baka ce koyi ba yawwa to amma kuma ayin shari'a musulunci ko ƙorani bai ce taraf ba ko bai ce ka halakar da dukiyar ba cewa aka yi innan lazina ya kuluna amuwa da ba wannan hukuncin da kai da bai kai kiyasi kai ina fata an gane ka'idan kiyasi rukunan kiyasi guda hudu ne akwai almaqisu alaihi ina fata an gane na biyu sannan akwai kuma maqisu na uku akwai mene akwai al'illa sannan na hudu akwai alhukmu idan muka duba na farko mene mene almaqis mene almaqis me aka yi hukunci da shi me almaqisu anan dukiyar maraya cin dukiyar maraya ko mene almaqisu alaihi wancan kashe wanda wancan yayi cewa shi zai zai sha abin sha kuma zai hawa abin hawa ina fata an gane menene illa illan da ta sa aka aka haramta wancan eh shine zalunci ina fata an gane to menene kuma hukuncin aikin da yayi haram haramun ina fata an gane to ka'idan ilimin malaman usul kenan sai an duba kowane abu sai an daura shi akan mizai na shari'a sai ya zanto kuma dole akwai kamanciceniya shine ma da ya fara kamar kawai akwai qiyasu illa akwai qiyasu shabahin da dai sauransu ina fata an gane wannan shi ake kira qiyasi a shar'ance kun ga wancan hukuncin anan idan za mu fahimci ta'rifi mun ce raddul far'i ila al-asli haka ne ko li'illatin tajma'uhuma fil hukm shine kamar da reshe ya zama shine asali saboda wani dalili wanda ya hada tsakaninsu na hukunci kun ga anan an hana cin dukiyar maraya ne haka ne ko nan kuma sai an ce ci aka hana shi kuma sai ce zai sha kuma zai tufata kun ga sai aka dauki wancan ci da shan aka mai da shi akan mene akan ci da qur'ani yazo ya lissafa to jama'a wannan shi ake fir qiyas to su mutanen jahiliya ba sa yin qiyasin da ya dace da shari'a ko kiyasin da ya dace da hankali a'a za su dauko wani abu ne wanda ba shi da alaka da juna sai kamanta shi ya dashi yanzu da Allah tsakanin mala'ika da mutum akwai wata hanyar za iya haɗa tsakanin mala'ika da mutum akwai wani illa da za ta iya haɗa tsakanin su a wajen hukunci mala'iku su Allah ya halicce su ba sa saban Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna mu kuma zo Allah ya ce kullukum khata'un khayl khata'un at-tawwabin sannan mala'ika yanayin girman shi da yanayin ƙarfi da Allah ya bashi irin ta mutum ce ba irin da mutum bane jama'an fahimci wannan ko to amma sai su ce wai to wai su anan a wurin su iyaki suke yi dan mene za a aiko mutum dan uwan mu bayan ma dan uwan kuma dan dangin ma wanda ma an san shi a gari kawai an san uban shi an san mahaifiyar shi ina fata an gane dan me ba za su turo su da mala'ika ba jama'a an gane ko shine abin da wannan babu zai mana magana za su yi kokarin kamanta cewa ko wani aibin aibi mutum yake yi misali ko ta bid'a ne mutum ya kikiro a cikin addini kun san da yawan bid'o'i da yake kikirowa a cikin addini sai bayan an kikiro su ne sannan ake neman musu dalili ba wai kafin a kirkira bane ake neman dalilin da za a kare su a'a sai bayan an kirkira sai a ce to ai kaza ma suna yi to kaga wannan sai ya zama alqiyasu ma'al fariq shine wannan shine mummunan kiyasi wanda da yawan mutane a yau waɗanda suka halaka sun halaka ne su je irin wannan mummunan kiyasi ina fata an gane ka dauki wani abu wanda shari'a bata san da shi ba sai ka ce ai misali kaza ma mu dauki karamin misali da ababen da ake faɗi misali a yau in wani ya tashi zaka je na cewa to mu dauki misali matsalan maulidi matsalan maulidi matsala ce wacce an malamai sun tattauna ta ko shakka babu shi ma mai ya san ba addini yake yi ba amma a yau sai aka samu wasu masu yin gyararraki addini sai ce maka ai Allah ma shi ya fara yin maulidi sai ce maka Allah shi ya fara yin maulidi manzon Allah ma yayi maulidi wani yayi maulidi sai aje aka kawo maka wani abu wanda ya sha bamban gaba ɗaya man an kunta maka sai gaba ɗaya shirme ne hauka ne babu yadda za a yi lafiyayyen hankali ya ɗauki wannan kiyasi ina fata an gane wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake duba a shari'ancin jama'a idan wanda yake irin wannan aiki ka same shi ka masa magana abinda zai faɗa maka shine kawai to ai annabi bai yi abu ba ba hujja bane jama'a in dai ka ce addini ne to ka sani cewa malaman usul fiqh suna da hukunce hukunce guda biyu in dai addini musulunci kake yi suka ce al-aslu fi kulli shay'in al-ibaha ina fata an gane asali akan komai ka ci abu ka sha abu ka hau mota mai kyau ka sha mai kyau ka yi kaza ka rike waya kala kaza duk abin da za ka yi ma wannan abin asali shine halacci a cikin addini sai dai an samu wani abu wanda shari'ar musulunci ta ta haramta misali kamar da ana cin alade sai Allah ya zo hurrimat alaykum almayta mushe da ana ci shi sai Allah ya ce hurrimat alaykum almaytatu waddam jini ma ka haramta wala hamul khinziri naman alade ma aka haramta wama uhilla li ghairillah da abin da aka kirayi sunan wani Allah aka yanka shi ma ya zama haramun ne kun ga akan ababanci sai Allah ya zo ya tsama waɗannan daga ciki ko wanda ake sa nuna maka cewa haramun ne aikata su jama'a an fahimci wannan ko amma idan aka koma kuma shari'ar musulunci misali sallah azumi zakka hajji mu'amala tsakanin wani da wani duk abin da za ki rashin suna ibada shi kuma al'aslu fil ibada a tahrim al'aslu fil ibada a tahrim illa ma a ba haku shari'a abin da yake asali a jiri shi ne komai haramun ne sai abin da shari'a musulunci ta halatta maka kai jama'a kun fahimci wannan kuwa yawwa al'aslu fi kulli shay'in aka ce kulli shay'in dukkanin abin da za ka yi wani abu wanda ba addini ba shine al-ibaha zaka ci kaza zaka sha kaza zaka yi aiki da kaza shine al-ibaha amma al-aslu fi ad-dini al-aslu fi ad-dini at-tahrim asali addini shine haramci kawai duk abin da ka sanya haramun ne illa ma abahatu shari'a sai abin da shari'a ta ce yi kaza wa qimus sala wa atu zakat ina fata an gane sai abin da aka ce maka wala taqrabu mal al-yatim illa billati hi ahsan ina fata an gane wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq sai abin da aka ce maka kayi sannan za ka yi amma abin da ba a ce maka kayi ba sai kayi ya zama addini bai zama addini ba jama'a ya kamata ku fahimci wannan domin da yawa daga cikin wasu waɗanda suke ake ganin su malamai ne suna karanta irin wannan amma ba sa fahimta ne san zuciya ne Allahu ta'ala a'lam jama'a an gane ko amma ka'idar ce nan kwaya daya al-asl fi kulli shay'in al-ibaha illa ma hadaratu shaqo illa ma haramatu shari'a hakanan al'aslu fil ibada suka ce at-tahrim illa ma abahathu shari'a an gane ku to wannan sai yasa in ka dauki wannan ka'idar kasanta duk wanda ya kawo wani bakon abu suka ce mai to wani ma sai a ibada halacci ko haramci to in bai sani sai ka gane cewa to ashe wannan kawai taqali taqalil a'ma yake kaga an koma ɗayan jahiliya ko taqayil a'ma in aka faɗa maka magana kawai kaji ka gani zaka ci gaba da tafiya akan ta ba tare da wata hujja daga littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ba jama'a an gane wannan ko wannan shine abin da ake yi da qiyasi jama'a shari'a a dauki wani hukunci wanda ba na asali bane misali na biyu bawa bawa wanda yayi zina akwai ayan qur'ani da ce za a yi masa bulala 100 akwai akwai bulashi za a yi masa bulala hamsin amma idan baiwa ta yi zinafa bulalan za a yi mata eh bulala hamsin za a yi mata ba ayan sautin nisa ta ba mu labari ba ayan sautin nisa ta yi bayani akan wannan hunci din ina fata an gane yawwa fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna mithlu ma 'ala al-muhsanati min al-'adab yawa fa'alaihi fa'alaihi fa'alaihinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al'azab idan suka zo da alfasha ma'ana suka yi zina to za a yi musu rabin hukuncin da aka yi wasuwa wanda sai aya to sai aka ce kun ga mace kenan to bawa kuma fa shin za a yi masa bulaya ɗari ne ko ko a'a tunda shi ma bawa ne sai zama al'illa shine wannan arriku wannan menene sunan shi a bannan bautar shine asali ko ko a za a ce ne a'a shi wannan namiji ne kuma wancan mace kaga nan babu kiyasi dole kiyasi za a yi wasu malamai suka ce a'a abinda za a yi amfani da shi a matsayin illa anan shine sai a duba cewa ai abin da ya hada su saboda namiji ma bulaya nawa ake mai iya zina mace in ce nawa za a yi mata sun yi tarayya a cikin hukunci tun da haka ne to duk idan bawa shi ma ya zina za a masa bulala hamsin ne saboda ita wancan baiwa ce shi ma wannan menene amma wannan aka ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda to sai ai iyasi a ce to tunda dai wancan an ce mace hukuncin za a yi mata rabi ne to shi ma bawa rabi za a yi mai saboda abin da ya haɗa tsakanin sa a wajen hukunci shine mene bauta jama'an fahimci wannan kuwa yawwa Allah ta'ala ya dace da mu mala yace to al-mas'alatu al-hadiya 10 wa 12 مسألة قوم شاء ليلة قوم شاء اعتمادهم على عن القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح شيني دوغرنسو أكن قياسي وانديكي باتتشي برغربي wa inkarul qiyas as-sahih da kuma inkari da musu na qiyasi wanda yake ingantacce ne a shari'ar musulunci sai ma ne yace wal qiyas 'inda al-usuliyyin qiyasi a wurin malamin usul fiqh shi nau'ani kala biyu ne akwai qiyasu illa akwai qiyasu illa qiyasu illa shine qiyasin dalili ina fata an gani qiyasin da ake yi saboda wani dalili kamar wanda muka kawo na ƙarshen nan wanda aka yi magana akan bawa da baiwa kun ga wannan qiyasu menene qiyasu illa sai malam yace wa huwa shine kuwa ilhaqu far'i ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma shine nan ka hada abin da yake reshe ne da asali wajen hukunci saboda me saboda wani illa saboda wani dalili da ya hada tsakanin da ya hada tsakanin su jama'a an fahimci wannan ko da misalin da muka kawo na cin dukiyar maraya an gane ko al'illa anan shine mene zalunci ko sai aka hada cewa to lalle wancan da wancan shi ma ya zama ɗaya ne a wajen hukunci mala yake fa in ikhtalla shartun amma idan wani sharadi daga cikin sharuɗa ya zamto ya saraya min shurutihi daga cikin sharuɗan qiyasi din fa huwa qiyasun fasid to anan ya zama qiyasi wanda yake batacce jama'a an gane ko idan ya zama akwai qiyasin amma qiyasin wannan ba shi da kamanceceniya da juna to wannan ba za a kira shi suna qiyasi ba ko an yi qiyasin sai ya zama qiyasi ne mene qiyasi ne wanda ya fasid mummunan qiyasi ما يتي لا يعتمد عليه في إثبات حكم من الأحكام باء تبدو قرود ونن أوجن تبتد هكونشي دكتشي هكونشي دكتشي هكونشي هكونشي عديد المسلمش ما يتي وهذه مسألة خطيرة وأنكو مسألة شيء وشتكي من حسر قفكي يقول ابن القيم الإمام ابن القيم ألا يقارى مس رحمة يناشي وأكثر ضلال الناس ما في يوم بتا دمتاني سكيي إنما هو بسبب القياس الفاسد في ونني أدليل ين قياسي wanda yake batacce mutum ya dauko wani abu wanda bashi da alaka da dan uwansa wajen hukunci yace zai hada tsakanin su yayi amfani da wancan jama'a an gane ko jama'a yana da tin qiyasi fasid a zuwa karanta maka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma a cika cike kuma kace malam wani ya ce jama'a wannan qiyasi wanda yake mene fasid saboda kana son ka gwamu maganar wancin da tawa ne da ka annabi sallallahu alaihi wasallam maganar manzon Allah ko ba ta da ni ba ta da biyu ba ta da wasita ta biyu wanda za a ce ba ta da sharik yar uwa a ce wan idan manzon Allah yayi magana to idan wani ma yayi magana maganar shi daidai take da ta manzon Allah babu wannan a duniya babu shi ba a yi shi ko ba za a yi ba ila qiyamis sa'a jama'a an gane ko na'am malai cewa awwalu man marasa alqiyas alfasid iblis farkon wanda ya fara gwada ya fara yin aiki da qiyasi wanda yake batacce shine iblis shedan shi ya fara yin qiyasi wanda yake babu lamma amarahu Allah bisujudi li adam yayin da Allah malakukin sarki ya umarce shi da yawa annabi adam sujuda qala ana khairun minhu shedan sai ya ce ah aini na fi shi alheri khalaqtani min narin da wuta ka halicce ni wa khalaqatahu min tinin shi kuma ka halicce shi daga laka jama'a wannan kiyasin yayi da Allah da wuta da laka wanne fi wani amfani wanne fi wani alheri na'am laka me yasa laka ya fi wuta muhimmanci saboda shi yana haifar da rayuwa idan Allah ya saukar da ruwa ana iya samun wasu amfanin gona su tsara daga cikin shi da wasu ababe kala-kala a amfana amma ita wuta fa sai ta halaka to kun ga wannan kiyasi ne mene kiyasi ne wani ke bata ciyayi to shine abin da shi ya fara shi yana ganin shi ya fi wannan alheri dan me an halittu wannan da laka an halitta shi da wuta maimakon ya gane cewa dukkanin su bayi ne na Allah al-aflu shine mene dukkanin su bayin Allah ne al'aflu kuma shi ne idan Allah ya umarce ka da ka yi wani abu kawai ka yi ba ruwanka da duban me yasa aka ce ka yi jama'an fahimta ko babu ruwanka da cewa wannan abin na sama da kai za ka yi ko na ƙasa da kai babu duba wannan jama'an gani sai shi ɗaya ce wai to ni dai na fi shi alheri ai ni ka halicce ni da wuta ne shi kuma ka halicce shi daga laka yaz'umu anna an-nara khayrun min at-tin shi iblis yana riyawa yana tsammani yana nuna yana tsammanin cewa yana yana tsammani ko kuma yana magana da confidence din shi da yadda cewa ai wuta ta fi laka alheri fayaqulu huwa khayran min adam min adam sai zama shi yafi adam alheri jama'a kun ji shi yana ganin cewa ma shi yafi annabi adam alkhairi tunda wuta ta fi me ta fi laka shi a wurinsa malai yace bali tsiru khayrun min an-nar eh ma ya na'am wa hadha qiyasun fasid malai yace wannan ko qiyasi ne wanda yake mummuna qiyasi ne wanda yake na barna لأن النار ليست خيرا من الطين دومين إتوتا بتفي لا كالهيري با بل الطين خير من النار برما دي أي وأن لا كي استفوتا الخير لأن النار محرقة متلفة للأشياء دومين إتوتا محرقة إتمي قون قون إلى الأبرقتين يا جماعة جماعة هكذا يقول ko a ƙwar'ai da Allah ya kawo sai ke ce masa a fara'aitumun narar lati turun a antum an sha'atum shajarata ha am nahnul munshi'un kaga ita wutar da ake amfani da ta wajen mene wajen mene ne wajen wajen amfanin girki ta kona maka abu ka samu dan abin da zaka ci misali ina fata an gane to shine malai yace bari ma dai lalle la ka ya futa alkhairi amma tsiru أما كذا شيء آه شيء الطين معنى شيء لا كا فهو يبت الأشياء والبذور شيء ينافت ذكا من أبوه دكما أبا بند كي يرايوا الدنيا نفت أنغاني ذكا وانا أبدا كسي زي يسروا ولا كشين كسا ينافت ولا كشين ميريني daga cikin laka ko daga cikin ƙasa domin ƙasar da Allah Allah ta'ala ya halitta annabi Adam alaihi salam ƙasa ce wacce an tsayo dukkanin wata nau'in ƙasa aka hada wasu malamai suka ce wannan shi yasa zaka akwai fari akwai baki akwai wankan tarwada akwai kaza akwai kaza saboda kowace kalan kasa an hado ta sannan aka halicci annabi adam alaihi salam an gane ko malai ce wa fihi khairul linnas kaga a cikin wannan lakan akwai alheri ga suwa ne akwai alheri ga mutane falau zahabna illa qiyas idan da zamu je fagen qiyasi ne laqulna da sai mu ce الطين خير من النار ita laka laka ko ƙasa ta fi ne ta fi wuta alkhairi ma'a annal i'timada laysa huwa 'ala al-qiyas duk da cewa abinda aka dogara kan shi ba an yi dogaro da yin kiyasi tsakanin su bane domin jama'a babu yadda za a hada laka da wuta a wurin kiyasi saboda babu kamanceceniya ma tsakanin su jama'a an gane wannan ko shine malai ke faɗa mana anan مالك بل, بل الاعتماد على اختيار الله سبحانه وتعالى وتفضيله مالك بردي abin da za a yi dogaro a kan shi shine zaɓin Allah maɗaukacin sarki wanda sarki ya tabbatar masa wa tafdilihi da kuma falalansa da ɗaukakawansa ya ɗaukaka wani akan wani jama'a an gane ku domin haka Allah ta'ala ya ga dama ya halitta ya sanya wasu su zamto mafifita a saman wasu saboda wasu daga cikin mutane su zama to leburori ga wasu idan da za a ce su duk duniya kowa mawalaci da Allah ya waye za ka samu yanzu ya maka shara waye ne zo ya kwashe maka tole ɗinka in ya cika wane ne zai maka kaza da kaza da kaza babu babu zai zama doka ne kawai kowa yana ji da kansa shi ke ba bai iya yi kowa komi jama'a an gane ko amma sai Allah ya ce wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya Allah sai ɗaukaka darajan wasu akan wasu liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya saboda wasu su riƙe wasu daga cikin su a matsayin leburori a matsayin waɗanda Allah zai hore musu suna yi musu aikata aikata suna taimakon su da wani abu na harkokin rayuwa mali yace huwa subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha wa yakhtar lalle shine Allah madaukakin sarki wanda yana aikata abin da ya so kuma yana aikata abin da ya zaba la'tiradu alaihi babu wani abu da za a bijiro wa Allah ya bada kuci sarki da shi babu wanda ya sai bijire wa hukuncin sa domin idan Allah ya hukunci babu wanda ya sai ce hukuncin nan bai yi ba akwai walahu alhikmatu albaligha kuma Allah shine wanda yake da hikima wacce take kosasshiya isasshiya wacce idan kai ga duk abin da kaga Allah yayi akwai wata hikima isasshiya a cikin wannan abin da za a yi dubi mai kyau zuwa gare shi subhanahu wataala sarki ya tabbatar masa kuma dauka ta tabbata gare shi jama'a an gane ko abinda malam yake sai nuna mana a wannan matashiyar shine babu yadda za a yi ka kwatanta tsakanin wuta da mi da laka a wajen aikin alkhairi yace kai bari ma dai ba ma ana son a yi kiyasi bane a hada karin sa a wajen hukunci a'a abinda ma za a duba shi ne falalaki in Allah ya so ya daga wani ya zama kaza kai baka isa ka danne shi ya zama shi bai zama wannan abin ba jama'a an gane ko in Allah ya so kaza ya zanto shine sama da kaza ko da ana ganin wani a yoshi za ku ga wani wani misali mu dauki misali akan sojoji ko za ku ga wani dan tsubulito dan kankani dan siriri dan kankani amma ga wasu barada manya-manyan mutane wanda in aka ce naman shi danye ma su iya ci amma su ne suke goya masa baya su ne bodyguard ɗinsa su ne masu ba shi kariya da ya ce ma wannan kai yi nan zai yi nan ya ta gudu ina fata an gane kan ga anan Allah ta'ala ya sanya shi ya zama mene madaukaki a kansu ba wai da san ba wai su a san su bane ke wannan abu a'a suna yin wannan abin ne saboda dama Allah ne ya kaddara musu zauna a ƙashin mene a ƙashin shugabancinsa ina fata an gane to Allah ta'ala shine wanda yake dauka wanda yaso malaka kadhalika almushrikuna kamar haka ne mushrikai mutanen garin makka qasu hadha alqiyas sun yi irin wannan kiyasi mummunan kiyasi lamma kadzabu rusula yayin da suka ƙaryata manzanni da Allah ta'ala ya aika musu qalu sai suka ce in antum illa basharun mithluna ku fa ba wasu bane kawai sai dai mutane irinmu an gane ko shikamakon ayar shine in antum illa basharun mithluna ku ba kowa bane sai dai mutane irinmu turiduna an tasudduna amma ya'budu aba'una kuna son ne kawai ku kawar da mu gabarin abin da iyayenmu da kakanninmu ke bautawa ina fata an gane to in dai kuna son mai imani da ku to fa'tuna bi sultanin mubin ku zo wani da wata hujja da wata mu'jiza daga wurin ubangiji kuma bayyane sai annabawan suka ce da su a'a qalat lahum rusuluhu sai manzon suka ce musu in nahnu illa basharun mithlukum mu ba kowa bane sai dai mutane ne irin ku walakin Allah yamunnu walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai Allah yake yi baiwa ga bayinsa a cikin wanda ya so in ya so sai ya zaɓi tun ɗaya daga cikin ku ya sanya shi ne babba ya zanto kowa magana shi yake ji ba dan yafi kowa shekaru ba ba dan yafi kowa karfin jiki ba ba dan yafi kowa wayo ba sai dai Allah madaukaki sarki ya so ya shugabantar da shi akan ku sauran al'umma gaba daya jama'a an gane ko to su haka suka irin wannan mummunan kiyas sai manzanni suka cigaba da ce musu wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi iznillah da dai mu ba za mu iya zuwa muku da wata hujja da wata mu'jiza ba illa bi iznillahi sai da iznin Allah wa ala Allah falyatawakkal almu'minun to lalle ga Allah masu mu'mini ke dogaro kaga anan sun ce musu in antum illa basharun mithluna uba kowa bane sai dai mutane irin mu mutanen annabi shu'aibu alaihi salam haka ka fada mai an gane ko wanda su kafirce daga cikin mutane suka ce la in ittaba'tum shu'aiban innakum idhan la khasirun in ko kuka ba annabi shu'aibu to lalle kun yi hasara talaka talaka wanda bashi da komai bashi da kosisi shi za ku bi dan cewa suka yi menene qalu ya shu'aibu ma nafqa ma nafqa kaseeran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa ai ina ganin jama'a yalla a rubu fanna sai aka shafan kaku mu sha iskan Allah jama'an fahimci wannan ko malai zai ci gaba da cewa istadallu ببشريتهم على عدم صحة رسالتهم su mutanen jahiliya da mutanen da Allah ya aika wa annabawan farko ko mutanen da Allah ta'ala ya aika sauran annabawa zuwa gare su sun kafa hujja ne da dan dan adantakan mutane da zama mutane wai su ma mutane irin su akan cewa wai abin da suka zo da shi ba ingantacciya ba ce ko abin da suka zo da shi na manzanci ba daidai ba ne kai wani abu ne wanda suka kira ka kawo shi li'anna risalata la tasihhu fil bashari bi za'mihim dan su suna ganin cewa wai sakon Allah sako ma gaba ɗaya na ayi imani ko kada ayi ayi kaza ko kada aikata baya taba inganta idan dai mutum ne aka aiko da irin wannan abin cewa ya zo ya zo ya isa wa da mutane sakon Allah a nasu tsammani wa hadha qiyasun ba'd ma da yake wannan qiyasi ne wanda yake na barna qiyasi ne wanda yake batacce li'annahu qiyasun ma'al fariq domin wannan qiyasi ne wanda yake manisanci qiyasi ne tare da nisantarwa tsakanin ababen da ake son a kwatanta tsakanin su da shi li'anna ar-rusula faddalahum Allah ala ghayrihim domin su annabawa jama'a Allah ya fifita su akan wasu su waɗanda ba su ba واصطفاهم واختارهم يا زابيسو يا كما تاچيسو daga cikin al'umma gaba daya saboda tsabar tacewa na zuciyarsu da kuma ɗabi'unsu sai Allah ya zabe su a matsayin waɗanda za su zo su isarwa da mutane sakon Allah wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bi halihim wa salahihim lil risala alhalin Allah madaukakin sarki shine mafi sani dangane da halinsu da kuma ingancinsu wajen isar da wannan annabta ne Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min an-nas kunji sai malaika kawo mana ayar da ta zo a cikin suratul hajj yace Allahu yastafi min almalaikati rusulan Allah yana zaba daga cikin mala'iku waɗanda suke a matsayin manzanni a matsayin masu isar da sakon Allah wa minan nasi Allah kuma yakan zaba daga cikin mutane ma waɗanda za su rika isarwa da mutane sakon Allah inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne ko mai gani ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah shine wanda ya san ma baina aydihim abin da ke gaba gabayi wa ma khalfahum da abin da ke bayan ma'ana Allah shine mafi sani akan halin da ya aiko mutane a matsayin manzanni domin isar da saƙonsa wani hada lamma ƙalu da rusulihi wannan ko ya kasance yayin da suka cewa annabawansu in antum illa basharun mithluna ku ba kowa bane sai dai mutane irin mu turiduna an tasudduna amma ya'budu aba'una so kuke ku kawar da mu gabarin abinda iyayenmu da kakanninmu suke bautawa fa'tuna bi sultanin mubin to ku zo mana da wata hujja mabayyaniya man daga wurin Allah qalat lahum rusuluhum sai manzannin su suka ce da su in nahnu illa basharun mithlukum mu ba kowa bane sai dai mu ma mutane da irin ku walakin Allah sai dai Allah madaukakin sarki ya munnu ala man yasha'u min ibadihi yana yin baiwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa jama'a an gane wannan ko taqulu rusulu manzannin suna cewa ne Allahu faddalna Allah shine wanda ya fifita mu akan ku ko sauran mutane bi annahu manna alaina domin Allah madaukakin sarki yayi mana baiwa wa ikhtarana lil risala Allah kuma ya zabe mu domin isar da sakon sa mal yake fa qiyasukum qiyasun ma'al fariq wannan qiyasin da kuke yi na cewa mu mutane ne to qiyasi ne ma'al fariq kiyasi ne wanda yake batacce kiyasi ne wanda yake bashi da inganci li'anna al-bashara la yastawuna domin su ma kansu ɗan adam a cikin su ai ba ɗaya suke ba jama'a ɗan adam suna taba zama ɗaya wani za ka ga dogo ne wani gajere wani baki wani fari a wannan janibin kenan sannan wani za ga mawadaci ne wani kuma menene talaka ne wani shugaba ne wani kuma mabiyi ne ina fata an gane haka Allah yake in ya ga dama sai ya sa wani ya zama mafifici akan wani malam yace waraisu ala haddin sawa su mutane fa gaba ɗaya su ba ɗaya suke ba ba akan ma'auni ɗaya suke ba a ce to mutum dai mutum ne saboda haka babu wani liman babu wani babba babu wani karami babu wani kaza kowa kawai ɗaya ne to kaga ba mai faɗin wannan sai mahaukaci dole a cikin mutane akwai wanda ya fika akwai wanda kuna daidai wa daida ne akwai kuma na ƙasa da kai ina fata an gane kafin ka samu kyakkyawan hankali sai ya zanto wannan shi ne tunaninka malam yace min huwal mu'minu wa min huwal kafir kun ji daga cikin mutane akwai mu'mini haka ne daga cikin mutane akwai mene akwai kafirai yanzu da mu'mini da kafiri ya saba zama daya afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun haka Allah yace yanzu wanda ya zama mu'mini mai imani kaman kana fasiqa zai zama daya da wanda ya zama fasiki kafiri wanda bai wa Allah biyayya Allah yace la yastawuna ba su taba zama daya Allah ma ya bada amsa da kansa wa minhum ar-rusul wal ulama was salihun daga cikin mutane kuma akwai waɗanda su manzannin Allah ne wal ulama daga cikin mutane akwai waɗanda suke malamai ne su ne masu karantawa mutane sakon da manzanni suka bari bayan shuɗewar manzanni was salihuna sannan akwai salihan bayi ko shakka babu wanda yake salihin bawa mai aikata ayyukan alkhairi ya sha bamban da wanda yake ba haka ba wa minhumul juhal wal kuffar daga cikin mutane akwai jahilai akwai kuma kafirai yanzu dan Allah zaka taba hada jahili da malami a ce ai kan mutane ɗaya ne a ce shi wannan malamin ya cika abin nan kowa ma ai jahili a duniya zai yi ba zai yi ba haka Allah ya ce hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun yanzu wanda ya sani da wanda bai sani ba za su taba zama daya an su shine la yastawi la yastawiyani ko ai ba za su taba zama ɗaya ba Allah ya ce to inna ma tafakkaru ulul albab ana yawa masu hankali tunatarwa ne domin su hankalta kunji wa minhumul juhal wal kuffar wal fusaq daga cikin mutane akwai kafirai akwai jahilai akwai kafirai akwai kuma fasikai fasiki bai taba zama ɗaya da mumini ba haka nan kafiri bai taba zama ɗaya da wanda yake mumini ba haka nan jahili bai taba zama ɗaya da malami ba haka nan fasiki bai zama ɗaya da mai ba salihin bawa ya kama kishiyoyin abubuwa guda uku ne can akwai ar-rusulu haka ne ko nan sai aka kawo mene al-juhal saboda manzanni suna amsan sakon su ne da dumi-dumi daga wurin Allah an gane ko sannan inda yace wal kuffar kun ga ko shakka babu malamai za su zama bambanci da za su zama ɗaya da wanda yake kafiri bai zama ɗaya ba haka nan wanda yake salihin bawa ne zai zama ɗaya da wanda yake fasiki bai zama ɗaya ba ma yace falbasharu yatafawatu to lalle mutane matsayinsu yana bambanta a tsakankaninsu fa hunaka fariqun kun ga akwai bambanci kenan tsakanin mutane wal qiyas ma al fariq yakunu batila kenan qiyasi ma al fariq yana zama batacce a cikin addini kamar yadda waɗannan mutane suka fa hujja li'anna hadha min qawadih al qiyas mal yace wannan yana daga cikin mummunan qiyasi da ake yi inda usuliyina a wurin malaman usul dama na faɗa muku cewa qiyasi yakan shigo ne a ilimin mene ilimin usul fiqh kuma ilimi ne jama'a wanda yake da matukar muhimmanci ya zama cewa jama'a sun koye shi alhaji mun kusan karasa sura kaɗan mu kai gaba malai ce bal qiyas sahih malai ce bari ma dai qiyasi wanda yake ingantacce yaqtadi an yakuna ar-rasula an yakuna ar-rasulu ila al-bashari basharan mithlahu ba ne ce kai ka bari ma kiyasi wanda ya fi dacewa da daidai shine ya zama manzo da Allah zai aika wa mutane ya zama mene ya zama manzo ne irin ya zama mutum ne kai irin min ajali an yubayyana lahum saboda ya samu ya iya musu bayani dalla dalla saboda shi mutum ne kuma ya san ɗabi'a irin tawa irin ta mutum saboda haka zai fi dacewa da daidai ya zo ya musu wa'azi ya kiraye su zuwa ga addinin Allah qala ta'ala Allah madaukaki yace qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula kace da mutane qul law kana fil ardi mala'ika idan da zai zama mala'iku ne suke yawo a bayan ƙasa yamshuna mutma'innina suna yawo a natse cikin natsuwa lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula da Allah ya aiko su manzon su ya zama mala'ika ne daga sama to jama'a kun ji idan da Allah ya saka da mala'iku ne a matsayin mu bayi ko to Allah ya saka musu da menene mala'ika a matsayin wanda zai zo musu wa'azi tunda ko Allah ya sa mu mutane ne to lalle ashe mutane ne yafi dacewa da mene a aiko su wajen mu domin su san mana da sakon Allah madaukakin sarki sai ma da yace far rasulu yakunu min jinsil mursal ilayhi manzo da Allah zai aiko zai zama daga cikin jinsin waɗanda aka aiko zuwa gare su domin akwai al-mursalu shi manzan akwai kuma al-mursalu ilayhi dole akwai wanda kuma aka aika masa dawa da manzan to da shi manzo din da wanda aka aika wa manzanci dukkanin su ya zama dole su zamto a jinsi daya min ajali tablighi risala saboda a samu isar da wannan sako na Allah wal hikmatu taqtadi an yakuna rasulul bashari min al bashar malaiti lalle hikima ta Allah madaukakin sarki ta hukunta cewa mutum ya zamto shine wanda zai zo ya mutane isar da sakon Allah an gane ko ya zamto manzon da za a sanya daga cikin mutane ya zamto shine wanda zai zo ya isar da mutane sakon Allah walau kana walau kana alladhina ya'ishuna ala wajhi al-ardi malaika idan ko da waɗanda suke rayuwa a bayan ƙasa mala'iku ne la arsala ilaihim min jinsi min jinsihim malaika da an aiko musu mala'iku mala'ika wanda yake dan jinsu ne ya musu wa'azi jama'a an gane wannan ko wanda insha Allah ta'ala anan zamu tsaya da fata Allah ta'ala ya albarkaci abin da muka karanta abin da muka karanta daidai Allah ta bi tare a cikin lada wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana amnike cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Oh.